الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta Lahadi 18 ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1438 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 18 ga watan 12 shekara ta 2016 da lissafin miladiya darasin mu na goma sha ɗaya a karatun da muke a littafin ibafatul lahfan a fi masayid shaitan na mana ibn qayyim rahimahullahu ta'ala makon ne gabata mun tsaya kan bayan malam ya gaya mana kashe-kashen zuciya zuwa kashi uku zuciya lafiyayya wadda take rusuna ga Allah subhanahu wa ta'ala da gaskiyarsa da imani da shi kuma zuciya matacciya kasasshiya wadda ba ta jin komai ta riga ta ruɗe ta rikice ta juye ba ta jin gaskiya sai bin son zuciyarta da kuma zuciya wadda take mara lafiya akwai rayuwa a cikinta kuma abin da ya fi ƙarfi kusa da ita wanda ya fi janta wani lokacin ta karkata zuwa ga lafiya wani lokacin ta karkata zuwa ga rashin lafiya to bayan ya kawo wannan takasimi sai ya kawo mana aya ta alqur'ani mai girma suratul hajji ayoyi kai zan ce ba aya ɗaya ba daga aya ta hamsin da biyu zuwa hamsin da hudu wato da ta hamsin da biyu da hamsin da uku da ta hamsin da hudu suratul hajji da Allah madauki ke cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi fa yansaqu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يقامون آه أن الآية ودى أتكنت Allah maɗauki ya ambaci wannan kashe-kashe guda uku ko ce wannan irin nau'in zuciyoyi guda uku da har mana bayanin cewa wannan abu yana nuna mana wani abu na daban da ya kamata ɗaliban ilimi su faɗaka da shi wanda shi ne bambancin malamai da suka tafirantu da hanyar magabata kuma suke binta suke kira zuwa gare ta kamar irin su shi wannan malami da malaminsa malam ibn taimiyya yadda za ka ga cewa in suka faɗi magana da wahala ka sami ka rasa mata dalili daga alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su sukan karanta alkur'ani ne ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su suke fahimtar kashe-kashen abubuwa ne ba sai sun zauna sun yi homework su ta da kwakwalwarsu su ta tunani su ta tunani su tuno wani abu sannan sai su tafi cikin alkur'ani suna neman masa dalili ba duk mutumin kuma da ya lazumci irin wannan hanya to za ka ga ya fi kowa karɓar alkur'ani da gaskata shi da kuma fita daga tufka da warwara za ka kullum abin da za ka yi ya zama daga nususun kake intilaki ma'ana shi ne bambancin su yantsaliquna min an-nusus ma'ana asalin kafin su ce uffan nassoshin suke kallo nassi baya ƙarya in dai ya tabbata daga Allah yake alqur'ani dama ba wani zancen kokonto a kansa wajen tabbacinsa daga Allah haka in ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake ba zancen ƙarya a cikin sa haka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda da shi girmama Allah da karɓarsa a matsayin abun bauta da yadda da kuma gaskata duk abin da ya ambata shine zaman lafiyarka kuma shine zai sa ka faɗi magana da babu saɓani a cikin kun ga kafin ya kawo mana wannan aya da yawa daga cikin musulmi suka yi ta tunani na san za mu yi ta tunani ya aka aka samu wannan kashe kashen zuciya har guda uku yana kawo mana wannan aya sai mu ga komai a cikin ta yake to haka haka ake so in kana son ya zama ka fita daga tufka da walwala ya zama kullum zancen ka nassi ne tare da fahimtar nassi yau tare da cewa ka fahimci nassin ai fahimtar nassin ne da tadabburi cikin nassin yasa ya fahimci wannan abu a tare da cewa kamar da ban sani ba ko ban ambata mana ba ko makon da ya gabata malamin sa ibnu taymiya ya riga shi faɗin wannan kamar da yake a cikin fatawa juz'i na goma sha biyu ya kawo wannan cewa zuciya kala uku ce ya kawo su wannan kamar da ya kawo da lafiyayya da matacciya da kuma mara lafiya kuma duka daga dai wannan aya ne to me wannan aya take nufi wannan aya tana cikin ayoyi da malamai suka zan ce wasa kwakwalwa da sabani mai yawa wajen fahimtar yadda take na farko saboda farkonta abinda Allah madauki ya ambata da kuma a ƙarshenta natijar da aka isa zuwa gare ta Allah madauki yana gaya mana wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa gabaninka ba mu aiko wani manzo ba ba mu aiko wani annabi ba sai face ma'ana kenan wata sifa za a faɗa mana wanda babu wani manzo babu wani annabi sai face ya siffantu da ita ko menene abin da ya siffantu da ita idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi idan ya buraci wani abu kafin mu je bayanin in ce buri ake nufi maganganun malamai a kan wannan aya dangane da wannan kalmar tamanni duka su kashe biyu ko in ce akwai kauli biyu da malamai suka yi akan wannan kalma mai ake nufi da idza tamanna kamar da na ambata buri iradatu shay'i wa mahabbatuhu kaso abu kuma ka nufe shi kai fatan ka same shi shine tamanni ko burin ka samu abu akwai kauli na biyu shine qira'a qira'atu shay'i ma'ana wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza qara'a alqa ash-shaytanu fi qira'atihi a wannan ƙaulin mun fahimci mu in kuma mun bar shi akan tamanni me ake nufi suka ce idan tamannin ana nufin buri to burin kowanne manzo da kowanne annabi shine al'ummarsa su shiryu to idan aka saukar masa da aya Allah maɗaukaki ya yi masa wahayi kuma shi ɗin burinsa shine jama'a su shiryu to shaidan yana zuwa ya jefa wasu wasi a cikin zukatan masu saurarensa a zukatan wa masu saurarensa ba zuciyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam burinsa kowa ya shiru amma idan ya buraci kowa ya shiru cikin ilmantarwar da zai da karanto da wahayi da zai yi to kuma sai shaidan ya sa wasu wasi a zuciyar mutane to mutanen sai su kasu kashi biyu akwai waɗanda wasu wasin zai aiki a zuciyarsu su ma nau'i biyu ko ya zama ya sa musu kokonto ko ya zama ba saurare shi ba gaba ɗaya sannan kuma zuciyoyin wasu waɗanda ba waɗancan ba su kuma za su karɓi abin nan su yarda da shi baki ɗaya wannan su ne zuciyar mumine sai ya zama Allah maɗaukaki sai wannan aya abin nan abin da ya faɗa a gaba sai ya zo fa yansaqu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya shafe abin da shaytan yayi ilqa'i ya jefa din nan a zuciyar suwa kenan zuciyar mu'mini in wani abu ma ya shiga thumma yuqimu Allahu ayati sannan sai Allah ya tabbatar da ya kuma kyautata ayoyinsa a zukatansu sai su yarda su karɓa babu wani kokonto wannan yana fasara mana a wannan ma'ana ta farko ana fahimtar abu wahayi ne zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta shi a cikin masu sauraro sai shaidan sai ya jefa wasu wasi a zukatansu wasu su ki karɓa ma kwata-kwata wasu su kokonto sai kuma ko kuma wani abin ya shiga zuciyar wasu Allah maɗauki sai ya wanke zuciyar wasu ya ɗauke wannan kokonto ya tabbatar da ayoyinsa a zuciyar muminai waɗancan kuma da wanda ba muminai ba ma'ana a cikin waɗanda kai ko da wanda ba muminai ba ko kuma kamar munafikai su ne alƙasiyatu qulubuhum anan yawa da kuma waɗanda take akwai rauni a zuciyarsu da rashin lafiya sai wani abu ya zauna a zuciyarsu dan Allah ya rabe su wannan fassarar wasu malaman sun tafi zuwa gare ta lura da ƙarshen abin da ya zo tunda Allah maɗauki ya gaya mana ƙarshe liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan fi qulubil fi qulubil fi fi qulubihim fi alladhina fi fi fitnatan lil ladina fi qulubihim marad dan Allah maɗauki ya sanya fitina a waɗanda a zukatansu akwai rashin lafiya sannan kuma wal qasiyati qulubuhum da waɗanda kuma zukatansu kaikasassu ne ba sa da suna wannan munafikai kenan to wannan natijar ita ta sa wasu malamai suka tafi zuwa ga wani in kuma muka ɗauki fassara ta biyu ta menene tamanna shine qira'a suka ce abinda ake nufi babu wani manzo babu wani annabi sai face idan ya karatu shaitan yakan jefa wani abu a cikin karatunsa amma a me a cikin ma'anonin abin da yake karantawa ta inda masu ji za su saurara kun gano wannan ba wai a jefa wata kalma ba kuwa wadda ba ta cikin saƙon Allah shi kuma manzon ya ɗauke ta ya faɗa ba domin manzo da annabi Allah maɗaukaki ya tsare su daga saba maka musamman a cikin abin da Allah ya aiko su da shi wannan mun san sanannen abu ne cewa annabawa da manzanni ma'asumai ne fi tabligh risala don haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗi wata kalma wadda Allah bai gaya masa ba musamman shi yasa malamai suke cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya faɗe shi ya biya wa mutane kuma har Allah ya ɗauke shi daga wannan duniyar wato ya mutu ya bar duniya ya rasu Allah bai ɗauke wannan ayar ya canza wannan abin da ya gaya masa ba bai canza shi ba to babu kuskure a wannan abu ba zunubi la babba la ƙarami babu kuskure a cikinsa babu wani abu da ya rafkana domin shi ne ake so ya zauna a aiki da shi har tashin alƙiyama wannan shine ismar da ake nufi ta manzanni gaba da bayan su Allah madauki ya tsare babu abin da za su shigar ba su yi wa Allah ƙarya ba kuma abin da suka faɗa in har suka bar duniya ba a canza musu shi an yi wani wahayi an ce su canza wancan su koma wannan ba to nan abun tabbace yake har kiyama babu kuskure a cikinsa babu ƙarya dole kuma ka yarda cewa wannan zance daga Allah yake in gane wannan to da haka shi yasa malaman sai suka ce in tilawa ake nufi da wannan tamanni to abin da shaidan ya jefa ba wani sabon abu ne ya jefa wata kalma a cikin maganganun da Allah madauki ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da wani sako sabo ba a'a fi ma'ani al-kalimati allati uhiyat ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan ma'anoni na wannan kalmomi da Allah madauki ya wahayin su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai masu sauraron su ji wani abu shaidan ne ya sa musu shi to amma kuma sai Allah yansafu sai zai shafe wannan abin da shaidan in ya shigar da zukatan mutane thumma yuhkimu Allahu ayati sai kuma ya tabbatar da ayoyin sai zama ayoyin su suka tabbata a zukatan mu'minin waɗanda suka saurare shi suka yi da shi wallahu alimun hakim kun ba shi wannan gudu malamai sun faɗi wannan dalilin wannan fassarori guda biyu kuma har a juya abin cewa ba wani abu ne shaitan yake sawa a cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda wannan natija ta ƙarshe cewa Allah ya yi wannan ne duka dan jarbawa ashe ba dan a nuna cewa manzo yana shigar da wani abu sabo cikin sakon Allah ba malam ibnu taymiya cikin wurare daban-daban da ya magana akan wannan aya ya kawo ta yana magana akan ismar annabawa kuma da fara magana da su annabawa ba sa shigar da wani sako daban wanda Allah madauki bai aiko su da shi ba ma'ana ba sa yi wa Allah ƙarya kuma kar ku manta mun sha magana a nan wurin cikin wasu darussan daban ko a tafsiri cewa abubuwa guda biyu saboda girman su in Allah madauki ya tashi magana a kansu a cikin alkur'ani to sai ka ga ƙarfin maganar ta yi girma sosai ƙarfi ba na wasa ba kuma ana farawa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazin mufradi don ya ji ƙarfin abin a zuciyarsa kuma don mu mu ji cewa in shi an gaya masa haka to ina ga mu da maganar shirka da maganar ƙirƙirar maganar da Allah bai aiko shi bai faɗa waɗannan Allah maɗauki baya sako su haka kawai kalmomi ordinary yana magana da ƙarfi in yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum mukan kawo misalin ayoyin suratu al-isra' da Allah maɗauki ya buɗe su wala taj'al ma Allah ilahan akhar ko fa mene fa taq'uda maluman maqbula kada ka riƙi wani abun bauta wanda ba Allah ba sai ka zama shine ma'anar fa taq'ud sai Allah ya barka a matsayin maluman abin zargi maqbulan kuma wanda ba za a taimake shi in kai shirka sannan kuma bayan ya faɗi wasu abubuwa kada ai kaza kada ai zina kada ai almubazzaranci ai kula da iyaye da sauransu da zai rufe baya ce zalika ma auha ilaihi rabbuka min alhikmati sai yace me wala taj'al ma Allah ilahan akhar sai sake maimaita wannan magana kar ka sanya wani abun bauta wanda ba Allah wannan uslubi yana nuna mana girman wannan abu a wurin Allah maɗaukaki cewa Allah baya wasa da ai shirka da shi a wani wurin mun sani ya faɗa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin lalle an maka wahayi an yi kuma wahayi kamar da aka yi kamar da aka yi maka wahayi haka an yi gabanin waɗanda waɗanda suka zo gabaninka da me aka yi musu wahayi cewa da za ka yi shirka kun ga ba ce la'in ashraktum ba sai aka ce la'in ashrakta da za ka yi shirka kun ga mu mun sani Allah madauki ya tsare manzansa ba zai shirka ba ba zai wa Allah ƙarya ba amma sai zo da wannan uslubi dan ya nuna mana ƙarfin zancen kamar da Bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro duk Bahaushe ya san me ake nufi da wannan a samu abin da ya fi tauri abin da ya fi girma sai a tauna shi a nuna maka cewa shi din za a iya to kaga kaya ba zancen ta girman kan cewa ba za a iya tauna ta ba wannan dai ma'ana ce kuma gaskiya ce sannan Allah madauki yana ga mana wala tad yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kun yace kada ka roki kada ka bautawa kuma bayan Allah wani abu da ba zai amfane ka ba kuma ba zai kaɗe maka cuta ba in kai haka in ji Allah yake gawa yake gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka to za ka zama cikin azzalimai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa wannan irin kalma mai girma wane ne kai da zaka ce ba za a yi maka wa'azi akan shirka ba ka ce kafi karfin shirka ka ji ana gaya ma wani ayoyi akan cewa kada a yi shirka shi wannan ai ba da musulmi ake ba musulmi ya ce la ilaha illallah ai kenan ba shi ba shirka har abada to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kwata kwata ba zai shirka ba Allah ya tabbatar mana ba zai ba shi da annaba duk ba sai amma an gaya masa wani to haka a gefen abin da ya shafi kirkirar magana a gaya wa Allah haka Allah madauki yake masa irin wannan abin nan magana mai karfi da za ta nuna mana cewa Allah maɗauki baya wasa a irin wannan abu dama can Allah ba mai wasa bane amma irin wannan abun baya ɗaukar ta sako sako walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi inda zai kirkiri in an ce taqawuli shine da maka faɗa abin da ba a faɗa ba ka faɗa ka ce an faɗa shi ma'anar taqawwul ka dauki magana ka sa a bakin wani ka ce ya ce kaza to Allah madauki sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina da a ce shi manzo taqawwala alaina ya faɗi maganar da bamu faɗa ba yace mun faɗa me zai yi Allah sai ce la akhadna min bil yamin da mun rike shi da dama ma'ana da ƙarfi thumma laqata'na minhu alwati kuma da mun katse masa jijiyarsa ta wuya fama minkum ahadin minhu anhu hajizi babu wani a cikin ku da zai zama mai kange shi daga wannan azabar in mun tashi zamu yi masa la ilaha illallah duba ko gani wa ake gama mana magana akan manzo sallallahu alaihi wasallam to ina kuma wani zai zo ya ce shi zai faɗi abin da ya ga dama ya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza kuma Allah ya kyale shi babu abin da yake da girma a gun Allah madauki irin ai masa ƙarya shi yasa dole ne ka yadda da manzanninsa cewa babu wanda ya ƙarya ga Allah babu manzo maƙaryaci manzo Allah sama shi yasa bai taɓa ƙarya ba a rayuwarsa ma haka kawai ballantana a ce yayi wa Allah ƙarya shi yasa babban abin da za ka zama kai na manzan Allah ne a cikinsa shi ne gaskata shi to duk abin da ya faɗa nan haka yake babu kokonto babu ƙarya a ciki to bari zan ce ne a cikin maganganun da yake yi na irin wannan da ya zo kan wannan aya yake cewa asali ba abin da ya hana a ɗauki waccan ma'ana ɗin cewa a ɗauki magana farko nan a zahirinta cewa abin da ake nufi babu wani manzo babu wani annabi da Allah zai aiko shi sai face shaitan zai iya jefa wata kalma a cikin abin da za a bashi na wahayi sannan sai Allah maɗaukaki ya shafe wannan abu ya cire shi sai a tabbatar masa abin da yake shine daidai sai zama abin da yake shine daidai din shine zai wanzu ko da manzon ya rasu dan ya zama cewa wannan ya tabbatar da cewa dama can ashe ba mai son zuciya bane yace ban wannan hanyar ma ta fi ƙarfin nuna cewa manzo baya ƙarya manzo baya baya son zuciya don a yadda duk sauran abin da ya faɗa cewa in dai ya faɗa din to a ɗauki duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma kun ga a zamanin da ake jin tsoron dama ai ko a ce an shigar da wani abun bako har ya zama cewa ya canza masa sako ai shine lokacin da yake da rai amma in aka ce ya rasu to Allah madaukaki ahkama ayatihi an gama dan haka babu wanda babu wani zancen kokonto cikin ayoyin Allah madaukaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su sawa'un suna cikin waɗanda an kawo wani abu kafin su aka yi naskin su aka shafe ko ku suna nan muhkamat haka wa baqiyat muhkamat kun gane zancen zaka babu rikici a cikin zancen abu ɗaya da yake buƙatar tattaunawa akai ko ka yi ishara zuwa gare shi ba sai mun tattauna ba mai tsawo shine abinda wasu malaman tafsiri nan ce da yawa daga cikin malaman tafsiri da suka zo wannan aya suka yi amfani da wannan dama lura da zahirin yadda ayar yake nuni suka kawo kissan nan mashhuriya da ake ce mai kissatul zarani kun san kissatul zarani hadisi ne bai inganta ba mursal ne riwayoyinsa da yawa akwai mawdu'i akwai munkar da dama dai ma'ana hadisi ne kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin faɗa mana shi akwai hadisi da ya inganta daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu an-najm da yazo karshen ta a ayoyin karshe da Allah madauke bayyana cewa wa annahu ahlaka adami al-ula wa thamud fama abqa ko وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاه فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا to dai karanta waɗannan ayoyi sai mushrikai da suka ji lokacin da yake karanta wannan ayoyi suka yi sujada lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada dan tsoron wannan abin da Allah madauki ya faɗa ya faɗa a ƙarshen ayoyi wannan abin da ya faɗa ya ce ya halaka adawa ya halaka samudawa ya halaka kafin waɗannan ya halaka mutanen annabi nuhu wanda suka fi zalunci da tsagawa ko da almutafikat ya halaka waɗannan ya halaka waɗannan ya halaka waɗannan sannan sai yake cewa haza nadibun min an-nurur al-ula wannan mai gargadi ne irin masu gargadin da suka gabata da kuma yace azifatil azifa kiyama fa ta kusa abinda zai ruguza komai da komai a rayuwa ta kare a koma wurin ubangiji ta kusa kuma babu wani abu da zai yaye ta daga gare ku har ku dole mutum ya ji girman wannan zance to shine Allah mulki yake cewa ga ya kuna da kuna tsaye samidun wato haka a tsaye ba ku rusuna ba sannan kuma ma'ana afa min hadal hadisi ta'jabu wannan zancen da ake karanta muku shi kuke mamaki wa tadhakuna wa la tabkun kuna dariya ba ku kuka maimakon ku kuka ga irin abin da ake faɗa ya samu waɗancan ba kuma kuma ba zai kuce ba zai same ku to shine a ƙarshe da yake fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujada ga Allah ku bauta masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada sai mushrikai duka suka yi sujada saboda tsoron wannan kalma to wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ce ingantacciya to ita kissatul gharaniq wata kissa ce daban bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana kawo ta a cikin littafan sira da kuma littafan tafsiri amma batil kissa ce batila ba ta da dalili mai karfi don saboda ruwayan duka ba wanda ta inganta me ya faru a cikin ta suna cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan sura suratul najm da yazo ya ambaci a farkon ta farko farko bayan an shigo ciki alam da ya ga mana afara'aytumul lata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha to kafin wannan alakum adh-dhakaru sai suka ce sai shedan ya lababo sai ya jefa wasu ayoyi guda biyu a cikin wannan wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto afara'aytumul lata wal uzza shin ba ku ga lata da uzza bane wa manata thalithata al ukhra da manata na uku wancan ɗaya daban sai shedan wani ya ƙara tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja waɗancan su ne algaraniq manyan manyan abubuwa wai an yaba musu abubuwan da suka cancanci abota musu ne a nemi taimakonsu kuma sannan cetonsu abun fata ne wai gare ku ko shi na sai mushrikai suka yi murna suka yi farin ciki don haka da ya zo inda aka ce fasjudu lillahi wa abudu da ya sujada su ma sai suka yi sujada saboda jin daɗin wannan yabo da aka yi a cikin qur'ani ya zo da an yabe su kuma ji wannan zancen ma'ana shaidan ya jefa waɗannan ayoyi guda biyu a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ake cewa qissatul gharani wannan kissa ba ta da asali in ku ji abin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaba wa gumaka ba ballantana har a ce mushrikai sun ji daɗi har sun yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kuma bijani yau akwai maganganun malamai da yawa na nuna rashin ingancin ta malaman da suke da inaya akan harkar hadisi a cikin malaman tafsiri duk sun faɗa bal mafi yawa wanda da suka kawo din ma sun faɗi cewa abin nan kissa ce da bata inganta ba amma da yake za ta taimakawa wanda yake so wanda bai san bata inganta ba za ta taimaka masa wajen fassara wannan aya sai suka ta kawo ta ba a suratul najmi wasu sun faɗa suratul najmi kuma sun faɗe ta a wannan wuri saboda gashi illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allah ma yulqi shaytanu thumma yuhkimu Allah ayati sai suka ga siyakin ya dace da watan kissa shikenan sai suka faɗa an fahimci yadda abin yake amma kisar ba ta da asali har ma albani ya rubuta littafi sukutum a kanta nasbul majamiq li nasfi qissatil qaraniq sunan littafin ke Allah mu dake kyauta zaka mu bashi iya wannan zaka abinda wannan aya take nufi asali ne yasa malam ibnu qayyim ya kawo mana ita ba maganar tafsirin ta daki daki bane mun fahimci abin dalilin dan ya nuna mana cewa zukatan bayi sun kasu kashe uku to wannan abin da zai auku a cikin zukatan mutane Allah maɗaukaki ya cire abin da ba shi da kyau ya tabbatar da ayoyinsa a zukatan muminai dan mai Allah ya wannan yace li yaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah yayi wannan ne domin a ya sanya wannan abin da shaydan ya jefa in dauki ma'anar tamanni bi ma'ana me ba qira'a ba kafin zu qira'a na farko tamanna in ma'ana an san shine buri da abin da mutum yake so to me muka ce shaydan ke jefawa waswasi ba qira'a ba zai sa wasu wasi a zukatan masu sauraro ko yawwa to liyaj'al ma yulqi ash-shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad dan Allah ya jarrabi waɗanda akwai zuka wato rashin lafiya da cuta a cikin zukatansu Allah ya jarrabe su wal qasiyati qulubuhum haka nan kuma da mutanen da zukatansu kekasassu ne kamar munafikai dan Allah ya jarrabe su wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle azzalimai suna cikin wato sabani mai nisa wani ya alama sannan wannan jumla ko wannan aya ma'qufa ce akan li yaj'ala ma'ana domin ya sanya waccan fitina to sannan abu na biyu li ya'lama alladhina utul ilma domin waɗanda aka bai wa ilimi su kuma su san annahu cewa wannan wahayin alhaqqu min rabbika shine gaskiya daga ubangijinka wanne wanda Allah ya yi ihkamin sa din eh wanda Allah madauki ya kyautata shi ya bar shi a zuciya fa yu'minu bihi sai su imani da shi wannan abin da aka saukar fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su su risina su sallama su raunana su saboda imani wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim Allah kuma mai shiryar da wanda suka yi imani ne zuwa ga siratin mustaqim hanya madaidaiciya mai kakkiya Allah ya shiryar da mu insha Allah an fahimci me aya take nufi to kun ga a cikin wannan aya gashi kar mu ma kawo wata magana ta mu karanta abin da malamin faɗa sai ce faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-qulub fi hadhihi al-ayati salasatan sai Allah ya malaki ya sanya zukata suka zama nau'i uku a wannan ayoyi da muka ambata qalbayni maftunaini zukata guda biyu zuciyoyi guda biyu wanda aka fitine su wanne ne aka fitine su liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan mene fitnatan lilladhina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum kike ne kun gani yawa zukata guda biyu da mai cuta a ciki da matacciya kai kasasciya wanda ba alheri a cikin ta to waɗannan dan Allah ya sanya fitina a zuciyar shi yasa ya bari shedan din yi wancan abu mun gane abu yau domin Allah madauki yana da iko akan kuma asali ma dama zan mai Allah halicce shi dan adam ma zai ya jarrabe mu asalin ya halicce shi don ya jarrabe mu a ga wane ne zai tsaya akan abin da aka ce masa ya tsaya ya yadda da Allah ya karyata shi dan wane ne kuma za a jarrabe shi wata rana ya ma bar Allah ya koma gun shedan waye kuma za a jarrabe shi wata rana ya dan dana abin da shedan ke so sannan kuma ya dawo gun Allah tuba saboda ɗabi'a ta ɗan adam tunda babanmu na asali na farko annabi adam ya samu wannan jarabawa shi ne ko an shigar da shi aljanna da aka halitta shi an ce kare shi wannan yar ita dan itace sannan shi dan yazo ya masa dabara ya masa nasiha ta ƙarya ya rubu da shi ya bi shi to wannan abin da yayi bi ya bi mu muna nan tare da shi sai wanda Allah madauki ya tsame daga ciki ya tsarkake zukatansu ba sa irin waɗannan abubuwa kamar annabawa sauran ku mutane haka muke ko dai ka samu wanda yake kai kasashen ne kwata kwata ba jin wa'azi ba jin alheri kwata kwata zuciyarsa ta lalace ta mutu ko kuma ka samu wanda ya buga nan ya dan dawo wata ran a yafe masa ya sake komawa ya laifi har Allah madauki ya rinjayi wanda ya so a ciki ya karɓi tubansa a ƙarshe shike ne zama ya samu rahamar Allah ko kuma ya dawwama akan wannan irin laifuffukan in ba su kai ga shirka ba ya mutu ma yana yin su abubuwan zunubai manya sannan Allah maɗauki in ya so a lahira ya gafarta masa in ya so kuma ya azabtar da shi sannan saboda imanin sa amin da shi aljanna wannan dama shine yadda tarihin ne yake gaba ɗaya ko ba bane to wannan na farko ce sannan abu sannan sai yake cewa a fal maftunani a sai ce wa qalban najiya zuciya ta uku ita ce mai tsira wadda Allah maɗauki ya tsare ta shine najiya fal maftunani alqalbu alladhi fihi marad waɗanda aka jarraba ɗin masu fitina su ne mai cuta wal qalbul qasi da kuma zuciya kaikasasshiya wan naji mai kubutar kuma shine alqalbul mu'minu almukhbitu ila rabbih shine zuciya mai imani mai da suna zuwa ga ubangiji wa huwa almutma'innu ilayhi wanda take nutsuwa zuwa ga Allah alkhadi'u lahu mai kaskanta mai risina mai miƙa wuya almustaslimu mai miƙa wuya dai almunqadu wanda ta jawo ga abin da Allah madaukaki yake so muna fata Allah madaukaki sanya mu cikin wannan nau'i na uku to sai mu iya tuka yake cewa wa zalika dalilin wannan shine anna alqalba wa ghayruhu cewa ita zuciya da ma abin da ba zuciya ba min al'a'ba'i na daga gaɓuɓɓan jikin mutum nan kuma zai shigo mana yadda Allah madauki ya halitti jikin mu ma yadda zuciyar take to haka gababban jiki suke gashi zai ga mana sai ta yuradu minhu an yakuna sahihan salima abinda ake so kowace gaba ita ta zama mai ta zama lafiyayya kubutacciya babu wata afa tare da ita babu wata fitina babu wata musiba babu wani ciwo babu wata damuwa kalau salim alim la afata lahu babu wata cuta da damuwa a jikinta liyata attamin kuma huyi alahu domin abin da aka kintsa shi domin sa ya zo daga gare shi ma'ana domin abin da aka halicci wannan gabar domin ta yi to wannan abin a same shi shine liyata atta ai liyaqa'a ma khuliqa min ajlihi abin da aka halicce shi domin sa dan ya auku dan me aka halitta mana ido asalin ido dan me aka halicce shi saboda ya gani kunne dan ya ne dan ya ji baki ko harshe dan ya dandana kuma dan ya magana ko hanci dan ya tunzuna hannu kuma dan ya taba ba da haka aka yi waɗannan abubuwa ba sauran abubuwa kuma komai da abin da Allah madauki ya halicce shi domin sa wannan kawai misali ne to sai shi domin abin da aka yi shi domin sa wa khuliqa li ajlihi kuma aka halice shi domin sa dan yazo a same shi wa khurujuhu an al-istiqamati fitarsa fitar wannan gabar daga istiqama imma bi yubsihi wa qasawatihi shi zuciya nan ya koma zuwa ga zuciya ne cewa wa zalika anna al-qalba wa ghayruhu min al-a'dha'i yuradu minhu an yakuna sahihan salima kamar yadda sauran gaɓuɓɓan jiki suke ai so ake kowa ya aikinsa ko to haka zuciya ma haka ake so ta zama lafiyayya kalau da ita ta bi Allah ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khurujuhu an istiqamati fitar zuciya daga miƙewa a ce ta bar hanya ta karkace ta lalace menene sababi imma bi yusihi ko saboda kaikashewar zuciyar wa qasawatihi shine dai ma'ana da dan sai ya bisa abu ya bushe ko kasa kuma ya tauri kasawa ya taurin da babu ya zama abin nan akwai salaba a cikinsa babu luyuna ko akwai tauri tsandauri babu taushi babu wani abu na risinawa to an yi zuciya ne dan ta zama mai risinawa lafiyayya to amma in kaga ta fita daga hanya ta kaikashe ta bushe wa adam ta'atti ma yuradu minhu da rashin aikata abin da ake neman ta aikata to in zuciya ta zama haka to ga misalin ta sai ce kalyadi shalla'i kamar shanyayyen hannu ne kun gare ga hannun amma zai aiki baya aiki to haka zuciya ga ta a jikinka tana wasu ayyukan na bugun jini ya zagaya a jikinka amma abin da zai amfane ka a duniya da lahira ta bangaren da'a ga ubangijinka da kuma bin saƙon da Allah ya aiko manzansa da shi sai ka ga babu wannan abun idan aka samu wato karkashewa saboda kaikashewa din to sai ka ga wannan abun da ake so shine ka bi Allah ba za a same shi ba kal yadi shalla'i kamar yadda hannu shanyanye haka yake wal lisan al akhras da kuma harshe da baya magana shi ma kun ga harshen yana nan amma ba zai iya magana asali kun ga wanda baya iya magana ai ba harshen aka yanke masa ba harshen yana nan ƙarfi da iko da damar ya yi magana ne Allah ya ɗauki amma dama a harshe ake magana to Allah ya kwace ma harshen damar ya yi magana wal anful akhsham da kuma hanci wanda yake kanjurinsa baya aiki ya lalace ya faɗo ya insidadin hanyar jin shaƙa can cikin hanci akwai maddar da Allah mutum ya halitta wanda ake ce ma kanshu kuna ji yan tajwidi sun san ko to to wannan shine hasa a nan wannan nan ce hasa nan ne abinda Allah madaukaki ya halitta na ba da damar sansana ka ji kanshi ka ji wari ka so kanshi ka kyamaci wari to a nan wurin yake ana cewa mutumin da ya rasa ko wannan wurin in ba shi da lafiya sai ya zama mutum ba zai iya shakar komai ya ji ba ana kiransa al-akhsham shi hancin sai a ce masa al-anful akhsham ga hanci la'alla dogo ne ma kalau da shi daga nesa ka ganshi kyakkyawa amma kuma baya sansanin komai Allah ya cire wannan abu saboda ba shi da lafiya mun fahimci abu da zaka doda masa komai ne ka doda masa shi a daidai hancin ba zai ji komai ba akwai irin waɗannan mutane ai ko to wannan mai irin wannan su sifa ko rashin lafiya shi ake ce ma al-akhsham mun fahimci abu yawa to ko ga hanci amma bai aiki ba wa zakari inni da azzakarin mutumin da ba iya saduwa da matarsa wanda gabansa baya tashi shi ake cewa al'inni to shi ma kun ga ga abin yana nan amma abin da aka halice shi domin ya aikin sa babu mun ga nan to shi ma haka zuciya take idan ga ta tana aikin da na bugun jini amma ba ta da'a ga Allah to ba ta abin da aka halice ta domin sa wal aini allati ko wal aini allati la tubsiru shay'a da kuma idan da baya ganin komai ga idan yana wulkitawa amma kuma baya gani akwai wani irin ko babu ba dukkan makafi ne ai ba kwakwale idan aka yi ba makaho larura ya samu abin da yake sa a samu gani a cikinsa shine ya lalace baya gani amma ga idan har kyaftawa zai kuma saboda karfin abin da Allah maɗauki ke sawa makafi na karfin hasa da yake sanya musu na sauran abubuwa mun san daga cikin baiwar da Allah yake wa makaho shine idan Allah maɗauki ya ɗauke masa wannan idan kuma sai ya sanya masa ƙarfi a wasu abubuwa ɗin musamman a ƙwaƙwalwa ana Allah yana da wahala ka gama kafan da ba shi da basira ba su da yawa ban ce babu ba amma galibi suna da basira za su yi abubuwan ban mamaki kuma a ƙara masa ƙwaƙwalwa a ƙara masa ji har yanzu saboda abin da zai zo ya cuce shi sai Allah maɗauki ƙara masa ƙarfin jin gashi nan fa yana kusa idan aka taho za a caka masa wani abu a idan ana dab da haka sai kifta ido kaga yana neman rufewa karfin hasar ji shi kuma sai a karfafa masa ita haka Allah madauki ke yi in aka rasa maka wani abu sai a baka wani abu yana cikin manya manyan abubuwa da makafi bai kamata wanda Allah madauki ya rabe shi da ya zama makaho to kada ya shi da Allah yau Allah madaukaki zai musanya masa mafi kyawun ido a aljanna yana cikin yana cikin cututtuka waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ladan da mutum zai samu in ya yi haƙuri a kansu babban lada ne saboda mutum akwai damuwa kowa yana ganin abu kai baka gani musamman wanda da yake gani sannan Allah ya ɗauke ganin ka tambaye shi yadda yake ji a zuciyarsa ya san wurare kaza san wuri kaza yana gani to amma larura ta zo yanzu baya gani to akwai damuwa to kai haƙuri ka kwantar da hankalinka insha Allah ta'ala Allah zai musanya maka duk mutumin da Allah ya rasa masa wani abu to Allah na musanya kuma ya hakuri to Allah na musanya masa abin da yake shine mafi alheri gare shi Allah ba da lafiya da kowa sai ce wa in wannan ta farko kenan ga abun amma baya aiki sai ce wa imma bi maradin wa afatin fihi khurujuhu an al-istiqamati ay ya ga mana ko cewa fitar zuciya daga daidaito daga miƙewa akan hanya ɗayan sababi biyu ne ko dai saboda ƙaiƙashewarta kamar yadda gabar da ba ta aiki ita ma haka take abu na biyu shine ce wa imma bi maradin wa afati ko saboda rashin lafiya da wata musifa fihi a wannan zuciya din tamna'uhu min kamali hadhihi al-af'al da take hana shi waɗannan ko kamalan da cikar waɗannan ayyuka wa wuqu'iha ala sadadi da kuma auko wato ta hana su aukuwa akan daidai ma'ana idan aka ce akwai cuta ai abin da ake so zuciya ta ba ta iya daidai haka nan kuma waɗannan gaɓoɓɓa idan wani wata gaɓa ba ta da lafiya yanzu misali a ce hannu sai ya zama ba shanyewa ya ba kaga in shanyewa ko motsi ba iya yi in yake kyawun misali ce to amma wani ciwon ne daban fa za a iya wani abu amma kila babu kamala a cikin abu idan mutum yana da kakkari a hannunsa kaga zai iya wani aikin amma wani abun ba zai ba zai iya daukar wani abun ba ko kuma zai iya dauka da wahala ba kamala kana ganin su kasan ba su da lafiya to shine abin da ake nufi ko kafa ce kaga tana aiki aikin ta aikin kafa menene tafiya to amma idan akwai rashin lafiya sai ga ta zama gurguwa haka tana dingishi alama ce ta cewa tafiyar da wahala ake yin ta to haka kowanne bangare na jikin mutum in akwai cuta to ba zai iya aikin da ake so ba to haka zuciya take inda cuta ba za ta iya miƙewa a da'a ga Allah ba ba za ta jawo ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu saban Allah da zunubai ne da sauransu to sai ce ruku'iha ala sadadi sai ce fali zalika don haka ne in qasamat alqulubu zukata suka karkasu ila hadhihi al-aqsam الثلاثة زوا بوانا كشي كشي قدا أخو فالقلب الصحيح السليم زوسيا ودى تكي لا فيية كما سننك قتسيا ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه zuciya da take lafiyayya babu abin da yake hana ya shiga tsakaninta da gaskiya da karɓar gaskiya da san gaskiya da fifita gaskiya a kan ƙarya to babu abin da ke hana ta wannan sai idraki shine abin nan riska in dai za ka riska to za ta karba ma'ana jahilcin gaskiyar a ce ba a san ita ce gaskiya ba shine ke hana zuciya lafiyayya ta karbi gaskiya ta so gaskiya ta fifita gaskiya akan ƙarya in ka ga mutum bai bi gaskiya ba bai karbe ta ba bai so ta ba kuma bai fifita ta akan ƙarya ba to bai riske ta cewa a matsayin ita ce gaskiya ba bayani ake ta yi bai san haka ba mun fahimta na yawa sannan ce fa huwa sahihu idraki idan ya zama mai ingantaccen abin nan karba ne ko riska ne lil haqqi tamulin iyali in ya zama kalau yake ya gane gaskiya to zaka ga cewa zuciya mai ingantaccen riskar abu ne sannan kuma mai cikakken jawuwa ne wal qabuli lahu da kuma karban abin da ke shine gaskiya Allah ta an gane wal qalbul mayyitul qasi ita kuma zuciyar da take matacciya ce kaikasashiya la yaqbaluhu to ba za ta karbi gaskiya ba hudun nan damirin alhaq ai la yaqbalu alhaq wa la yanqalu lahu kuma ba zai jawo zuwa ga gaskiya ba wannan zuciyar da take haka ba ruwanta da gaskiya sun riga sun raba gari inda gaskiya ta yi daban inda ita ma ta yi daban domin ba ta so kuma ba ta karɓa ba wa qalbul maribu zuciyar da take kuma mara lafiya in ghalaba alayhi maraduhu in tahaqa bil mayyit al qasi idan cutar ta rinjaye jikin ta rinjaye zuciyar to shikenan sai a gaskar da shi da matacciyar zuciya kai kasasshiyar zuciyar da ba alheri a cikin ta wa in ghalabat alayhi sihhatuhu in ko bangaren lafiyar ne yayin rinjaye in ta haka bi salim to sai sai a riskar da shi da lafiyayye na zuciyar da take mai lafiya kun ga kenan zuciya mara lafiya haka take kamar mutum ne mara ra'ayi kun san mutum mara ra'ayi hmm ana cewa wani ba shi da ra'ayi me yake nufi dolo wani ba zai bi wani ma ba zai bi ba shi da tunani nasa na kansa ba shi da independent way of looking at things haka bai san yayi yayi duba abu ya hukuncinsa ba sai jira sai wani yayi sai yayi ai mun magana ta mako ne wato shine wanda ake cewa imma yawa in mutane sun yi nan shi ma yayi in mutane sun fasa zuwa shi ma ya dawo kamar tinkiya ko suna tafiya ɗaya an yi nan an bata zai ga nan da nan ta taho da gudu tana neman ƴan uwanta ba za ta tambayi me yasa za mu shiga wannan gidan ba ba ta tambayi me yasa za mu ci wannan kayan wannan gonar ba kawai in dai yan uwanta sun yi za ta bi ba za ta tsaya ta tunani ba saboda Allah madauki ba bai ba ta damar yin tunani ba to mutumin da yake shi ba shi da lafiya zuciyarsa ba ta da lafiya haka yake in rashin lafiyar ya fi ƙarfi to shikenan sai koma a ta abin da ba daidai ba daga safan Allah har a wuce a koma bid'a ko kwantan addini ko kwantan alqur'ani sako ya yawa a zuciya ya yi kanta a zuciya sai bi munafikai sai kafirce shikenan an koma alƙalbin kasi ko in kuma lafiyar ce ta fi kusa da shi yana zuwa gun mutanen kirki yana sauraron alƙur'ani yana jin nasiha yana laifin yana dawowa yana laifin yana dawowa a hankali a hankali har ya tuba gaba ɗaya sai koma ya zama zuciyarsa salim alim lafiyayya shikenan sai ya rusku da mutanen kirki ya so akan haka Allah sa shi aljanna to haka abin yake Allah madauki ya taimake mu akan riskar abin da ke shine gaskiya kuma ya ba mu ikon bi sai ce fama yulqihi shaytanu fil asma'i min al alfazi abin da shaydan ke jefawa a cikin jin mutane asma jam'i ne na sam' yawa abin da shaydan ke jefawa a jin mutane min al alfazi na lafuzza wa fil qulubi hakan nan abin da shaydan ke jefawa a zukata min ash-shubahi wash-shukuki na shubuhohi da kokonto to wannan fitnatun li hadaini alqalbaini Allah yana yin wannan ne dan ya sa shi ya zama fitina a zuciyar waɗannan nau'o'in mutane guda biyu ko zukata guda biyu duk abin da kaga ka samu a zuciya na kokonto akan addinin ka shedan ne yake jefa maka shi dama sai sa ake ce wa menene shi alwaswas hmm yawa mai waswasi mai yawan sa waswasi mai yawan sa kokonto kuma kokonto dama yana zuwa ne a bangaren shubuha bangaren tasdiki bangaren akbar ko yau kamar da dai an mata mana sai ce wa quwwatul lil qalbi al hayy kuma sannan abinda shedan ke jefawa ku duba ku ji wannan mutum shi abinda shedan ke sawa na wasu wasi da kokonto da kuma wato shubuha a zukatan mutane to shi kuma ƙarin ƙarfi ne ga mumini saboda ne saboda shi mumini ya san gaskiya ya fahimce ta yana da mizanin da zai bambance masa wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce da haka daga shedan ya sa masa wasu wasi ya fahimci cewa wannan daga shedan yake me zai yi sai ya ƙara masa ƙarfi sai ya bar shedan sai koma zuwa ga Allah mun fahimci abin yawa yace wa quwwatu lil qalbi al hayy salimi zuciyar da take rayayya kuma lafiyayya sai ya zama wannan abin da shaitan ma ke sawa a cikin karfa karfin ke kara mata ya annahu ya ruddu balika kun gani domin ko shaitan yana sa masa wasu wasu shi kuma yana mayarwa yana ki yake kai shaitan wannan ra'ayinka ne na kidu ai duk abu shi sa Allah madaukaki bai bar mu da harkar shaitan din ba ku sai galibin mutane ala basira duk abin da zaka kana sanin cewa wannan tsari ga yadda yake galibi duk mutumin da zai karkace yana sani cewa ga abu kaza musamman wanda yake an masa wa'azi an masa hujjojin sun gabata ya ji su to galibin abin da zai zai yi ne ala basira to ne dama nasa ya fi hatsari sabanin ne jahilci ko mai wani abu na ta'wili wa yakrahuhu kuma yake abu wa yuhibbu ya kyamace shi wa ya'lamu anna anna al-haqqa fi khilafihi kuma ya san cewa kai gaskiya fa a sabanin wannan zancen take ma'ana gaskiya babu ita a wannan fayukhbitu lil haqqi sai zama ya suna da gaskiyan nan wa yatma'innu wa yanqad kuma ya nutsu ya jawo zuwa gare ta wa ya'lamu butlana ma alqahu shaytan ya san cewa abin da shaytan din nan ya jefo a barna ce ƙarya ce lalacewa ce ba abin alheri bane fa yazdadu imanan sai ya kara imani bil haqqi ya kara karbar gaskiya ya yadda da ita wa muhabbatan lahu da san gaskiya din wa kufran lil batili da kafir cewa barna da ƙarya wa karahatan lahu ya kuma kyamaci ƙarya din fala yazalu al qalbu al maftun fi miryatin min ilqa'i shaytan haka zuciyar da aka jarrabe ta wace kenan mara lafiya daga kasashiya ko haka za ta zauna ba za ta gushe ba cikin kokonton abin da shaytan ya jefa saboda abin da shaytan ya jefa mata wa amma al qalbu sahihu amma zuciya wadda take lafiyayya as-salimu wadda take hukutacciya fala ya burruhu ma yuqihi shaytanu abadan to duk abin da shaytan ke jefawa a zuciyarta ko a cikinta ba zai cutar da ita ba har abada insha Allah ta'ala to sannan zai kawo mana hadisin Hudayfa ibn al-Yaman da yake magana akan wannan mawdu'in yadda Allah ke fitinar zukata duka kuma zaka ji yana tafiya ne a layi iri da na wannan kasa zukata gida uku sannan kuma kamar yadda wannan aya da muka karanta ko ayoyi na suratul hajji suke ƙara nunawa wannan hadisin na Hudayfa shi ma zai ƙara ƙarfafa mana wannan magana in Allah madauki ya kai mu darasi na gaba a kansa za mu magana insha Allah ta'ala ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara gyara mana zukatan mu Allah ta mana san gaskiya da fahimtar ma gaskiya tukuna ka fahimci wannan abun gaskiya ne ka bi shi a matsayin gaskiya Allah ya hori mana wannan sannan abin da yake ƙarya yana zuwa ka gane cewa ƙarya ne kuma ka nisance shi Allah ya dora mu akan gaskiya mu tabbata akan ta har zuwa ƙarshen rayuwarmu واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم
to ko gidan su